الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wadda a lissafin kalanda shine 18 ga watan rabi'un thani shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shi zo daidai da goma ga watan goma shekara ta 2025 miladiya mu da wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na Uthman bin Affan da ke bayan tsohon illan bank a nan cikin garin Bauchi domin ci gaba da karatu da muka saba yi sati-sati a irin wannan lokacin karatu cikin littafin muqaddimatul akhdari wanda babban malami a sheikh abdulrahman al-akhdari ya wallafa muna roƙon Allah ya cikansa da rahama ya jaddada masa gafara a cikin kabarinsa a darasin da ya gabata idan ba a manta ba muna nan dai cikin babin nan ne mai suna babun fi sahawi wadda babi ne mai matukar faɗi kusan shi ya ci mafi wato kaso mafi girma daga cikin littafin a yau shi ne darasinmu na 44 a cikin littafin damu tashi kan shafi na 54 54 inda malam yake magana mal hukumu idza sahal mamumu aw na'asa aw zuhima anir ruku'i wa fi ghairil ula to saboda tuna mana karatun da muka yi baya a gurguje malam ya tabo batu kan abin da ya shafi a hukuncin wanda yake bin liman mamu kenan idan kana bin liman sai kuma ka samu sahau ma'ana kai wani rafkanuwa a cikin sallah ya hukuncinka yake wadda muka yi bayani gwargwado yadda dai zama ya fito fili dangane da hukuncin irin wannan a dunkulallen bayanin muka ce idan mutum ya zama mamu yana bin liman liman ya ɗauke masa irin wannan kuskuren da ka iya faruwa na ya bar wata sunna daga cikin sunnonin sallah to liman ya ɗauke masa ba bukatan sai shi ya yi wata sujjada amma dai akwai wuri guda ɗaya ta yadda liman ba zai ɗauke masa ba wuri na farko ko in ce wuri guda biyu wuri na farko shine idan ya kasance wani rukuni ya bai daga cikin rukunan sallah kamar misali mutum ya manta bai yi ruku'u ba liman ɗin ya yi ruku'u shi kuma sai bai yi ba saboda wani tunani da ya sha kansa ko watakila ya fara bacci ko gyangyaɗi har aka yi ruku'u ko sujjada ko daidai daga cikin rukunnan sallah shi bai samu yayi ba to wannan faliman ba zai dauke ma mamu ba haka sai dai shi mamun yayi ilgha'in wannan raka'a ma'ana ya cire ta alisafi ya wurgar da ita sai ya kasance kenan bayan idar da sallah sai ya tashi ya ciko raka'a daya saboda yanzu wancan dayan ta tashi aiki wanda bai samu yayi ruku a cikin ta ko sujjada ba wannan shine abu na farko da liman ba zai dauke maka ba koda kana bin sa wuri na biyu kuma shine idan kasance masbuki mana liman ya riga ya wasu rakawoyin kafin kai ka zo da ka zo dalla kai ka samu an yi raka'a ɗaya ko raka'a biyu ko ma dai raka'a nawa ne an wuce ka da wasu yawan rakawoyi to da ka zo ka bi liman bayan an yi dadda sallah liman ya yi salama ka tashi kana ciko abin da ka rasa to a wannan cikon da kake yin sai kai wani wato rafkanuwa kamanta wani suna daga cikin sunnoni to wannan kaliman ba zai dauke maka ba domin me maganan binsa ya kare a tun daga shi har ya sake ka yayi sallama kun rabu yanzu da haka a lokacin liman ba zai maka ba zai dauke maka nauyin wannan abin da ya faru da kai da ya jawo maka sai ka sujura na kabulu ko ba ba za ka yi shi domin yanzu baka tare da shi ba limamin ka ba yanzu kai ne limamin kanka to wannan shine takaitaccen bayani kan abin da muka yi a baya a matsayin tuni kafin mu ci gaba to ci gaban yace mana mal hukumu idza sahal ma'mumu menene hukunci idan mamu yayi rafkanwa auna asa ko yi gengedi au zuhima ko kuma dai cinkoso ya hana shi samun dama anin ruku'i bai samu dama yin ruku'u ba wa huwa fi ghairil ula kuma ba a raka'an farko yake ba yana kai ne a matsayin ka na mamu kana bin liman sai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya faru da kai ko wani rafkanuwa da ya same ka kai mantuwa liman din har yayi ruku'u kai baka yi ba ko jangadi liman yayi ruku'u kai baka bi shi ba ko dai wani cinkoso da aka cika ya kasance baka samu daman ma ka wato kai ruku'u ba saboda yadda ga mutane da yawa a gabanka kuma wannan abin sai zama ya faru ba a raka'an farko ba yaya mutum zai yi a irin wannan yanayin shine malai yace wa idza sahal ma'mumu idan mamu ya samu rafkanwa auna asa ko wani gengedi ya kama shi au zuhima anin ruku'i ko kuma dai cinkoso ya hana shi samun daman yin ruku'u wa huwa fi ghairil ula kuma ba a raka'an farko yake ba ya ce ta hukuncin safa'in tami a fi idrakil imami ƙabla rafi'ihi min sadratin thaniya idan har yana sha'awan bin liman ya rusko shi gabanin liman ya ɗago daga sujjada na biyu a wannan raka'a raka'a to sai mutum ya yi rukukun walahikahu sannan ya taro shi ma'ana ya bi liman ɗin yanzu magana ake ana tsaye ne sai mutum ya samu ko rafkanuwa ko wani gyangyaɗi ko cinkoso yana shi ya yi ruku tare da liman don haka lokacin da ya samu daman yi ɗin ko ya farka daga gyangyaɗin da yake yi ko rafkanuwan ya dawo hayyacinsa ko kuma dai aka ɗan samu sarar da zai iya ruku'un to a lokacin zai iya yin ruku'un ya yi abubuwan da ake yi har zuwa inda zai riski liman amma sharaɗin matuƙan liman bai wuce sujjada na biyu a wannan raka'an ba mana ta kai mu liman har ya yi ruku'u ya dago har ya tafi sujjada ya dago ya sake tafiya sujjada na biyu to gaban karshe kenan iya casin da mutum yake da shi in har liman bai dago daga wannan sujjada ta biyun ba to ya halatta ka yi ruku'un kai ma kai kaɗan ka kenan ka dago ka bi shi ka yi sujjada guda ɗaya ka dago sannan ka tarar da shi a sujjada na biyu ɗin wannan kaga ka yi daidai in kana sha'awar haka shi ne ce wa illam ya tuma idan kuma mutum yana ganin tun da an riga an wuce shi ba sai ya yi fafutukan kamo liman ba tarakar ruku'a ike nan ba sai ya yi wannan ruku'un da aka tsare masa ba wata biya imamahu kawai daga inda yake din idan dama tsaye yake ai ba sai an tsaya ne ake ruku ba daga baya to kana tsaye gyangyadi ko cinkoso ko dai wani uzuri ya sa baka bi liman kai ruku aka yi abubuwa tare da kai ba to sai daga baya ka samu daman yi amma kuma liman din ya maka nisa da kawai sai kaga ba za ka bi liman din ba ma'ana ba za ka yi abubuwan da aka tsare maka ba to ya halatta kawai ka je ka sha kan liman ma'ana ka taro shi kawai a inda yake ku haɗu kawai an fahimta hausa ma'ana sai ya zama ka je ka tare liman ba sai ka yi abubuwan da aka tsare maka ba kenan wa qadara ka'atan amma sharadi shine bayan an idan da sallan zaka biya raka ɗaya sai ya zama wannan abubuwan da baka yin batun da yanzu kawai ka zaɓi ka je ka riski liman to shi kenan da ka biya raka'a daya a madadin ta kenan yin kaman ka soke wannan raka'a ba ta lissafin sallanka a fi mawdu'iha a madadin wannan wadda baka yi abubuwan da ake yi a ciki ba ba da salami imamihi bayan limamin ka yi sallama to wannan shine kaida din da aka dunkulalla duk wannan layuka biyar da malam ya jero shine idan irin wannan ya faru da mutum ya yi rafkanuwa ko cinkoso ya hana shi ruku'u ko kuma dai wani gengedi sai kasance daga baya ya samu daman yayi haka din to yana da daman yayi ya bi liman yayi ruku'in ya dago ya tarar da liman a inda yake matukan dai liman bai wuce sujjada na biyu a wannan raka'a ba kenan da zarar liman ya wuce sujjada na biyu har ya dago ya tafi wata raka'a ko ya ya kama tahiya to maganan binsa bai taso ba dole ka haƙura kawai ka je ka tarar da shi ka sha kansa ku haɗu kawai ku ci gaba da sallah sai ya kasance za ka biya bashin raka'a ɗaya bayan an yi sallama sakamakon wannan raka'a baka yi ruku'u ba baka dago daga ruku'u ba baka yi sujada ba da sauransu to ka kansilin din take nan a cikin lissafin rako'in sallanka Allah sa an fahimta wannan kenan to wannan dai yana magana ne akan ruku'u na biyu mala yace mal hukumu in saha anis sujudi to mu dawo kan magana su da me hukunci idan mutum ya samu rafkanuwa game da abin da ya shafi sujjada aw zuhima ko cunkoso ya hana shi yin sujjadan ya rasa ma inda zai dora goshinsa a ƙasa aw na'asa ko wani gengedi ya kama shi bai samu ya yi sujjada ba hatta kamal imamu ila raka'atin ukhra har ya kasance liman ya miƙe ya je raka'an gaba raka'a mai bi ma wannan raka'a to ya hukuncin wannan amsa yace wa in saha anis sujudi idan mutum ya yi kuskure bai samu ya yi sujada ba sawa'un sujada na farko ne ko sujada ta biyu au zuhima ko aka samu cinkoso au na'asa ko gyangyaɗi ya kama shi hatta kamal imamu ila raka'atin ukura har sai da liman ya je raka'an gaba sajada to wannan mutum yana da daman ya yi sujadan nan da bai yi ba in tami a fi idrakil imami idan yana sha'awan bin liman sai wannan sujjadan duk da kasancewan liman shi ya riga ya har ya dago abinsa to zai iya biyan bashinsa sannan ya riski liman din a inda liman yake qabla aqdar ruku'i amma fa yana da daman yayi haka ne matukan liman bai kai matakin da har yayi ruku'u a wata raka'an gaban ba an fahimta raka'an da aka wuce shi a wannan sudan liman har ya gama da ita har ya zo ya ruku'u a wata raka'a to dama ta wuce masa amma in har bai yi ruku'u ba to wannan yana da daman yayi wannan sujada din watakila na farko ne watakila na biyu ne yayi su sannan ya tarar da liman din matukan liman na tsaye bai riga ya rukuku ba wa illa idan ko mutum bai da sha'awan mana ya biya bashin abinda liman din ya tsere masa taraka hu shikenan ya kyale ba komai wa tabi'a al-imama kawai sai ya je ya sha kan liman kawai sa liman ya ci gaba inda ya samu liman din ba sai yayi wannan abubuwan da zai ba sai ya bi hanya ya kama liman din ba kawai yayi jumping ya tarar da liman wa qada raka'atan ukhra aidan shi ma kawai sai biya raka'a guda ɗaya bayan an idar da sallah wa haythu qadar raka'ata mali yace to duk lokacin da mutum ya samu ya biya wannan raka'an da aka samu wannan kuskuren ko wato rashin samun dama saboda cikowa ko gyangyaɗi to idan mutum ka kawo raka a madadin wannan fala sujuda alaihi ba bukatan kuma sai kai wata sujura dan kabuli ko ba'di ba wani sujura da mutun zai yi saboda ka riga ka kawo abinda ka rasa din illa ya kuna shakan fil ruku'i aw sujud sai dai idan mutun shakku yake yana kokwantan shin yayi ruku'un da liman din ne ko bai yi ba shin yayi sujada da liman din ko bai yi ba to nan ne fa sakamakon shakkunsa sai yayi sujada saboda kokwantan da ya samu kansa amma matukan ya sani tarwai bai da wani shakku to wannan da ya biya wannan raka ɗayan magana ya kare in kuma mutum ya zaɓi cewa zai bi liman ɗin ne ta hanya ma'ana lokacin da ya samu daman ya yi waɗannan abubuwan da liman ya wuce sai ce bari ya bi shi dai sai ya bibbiya su har ya je tarar da liman ta wannan daman ba magana biyan wata raka'a sannan babu wata sujada shi ma a wannan yanayin don haka sawa'un mutum ya yi jumping ne daga inda yake je ya tarar da liman to idan ya zo ya cika raka'a ɗaya ba maganan yin sujada na kabli ko ba'adi ko kuma dai a'a ya biya bashin abu da liman din ya tsere masa har suka je suka hadu da liman din a can inda liman yake to nan ma ba wani bukatan ba idan da sallah kuma sai yayi wata sujada ba komai a kayansa an fahimci karatu to wannan shine to duka wannan karatun me hujja a kayansa shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi iyaka an sanya liman ne domin ai kwaikwayansa ai koyi da shi duk abin da ya a sallah a yi sai zama kai ka samu kuskure mantuwa ko gyangyaɗi ko cinkoso ya sa kai ba ka yi tare da liman ɗin ba to ya halatta maka duk da ya tsere maka ka zo ku yi tare sannan kuma ya halatta maka kawai ka yi jumping ka tarar da shi a inda yake allah so ka zo ka biya bashin raka'an da aka samu wannan kuskure ɗin bayan liman ya yi sallama amma ku sani cewa a wasu wuraren da wato mutum ba zai yi biyayya wa liman ba kuma sallarsa ta yi babu wata matsala misali sallah ce mai raka a hudu gaban azhar kenan ko la'asar ko isha'i bayan liman ya yi raka a hudunsa a maimakon ya zauna ya tahiyyar ƙarshe don a yi sallama bisa rafkanuwa sai ya miƙe tsaye kunga zai kawo ta nawa kenan zai kawo ta biyar a ƙa'ida kuma babu wata sallah mai raka'a biyar da saboda haka a lokacin mutum ba zai bi liman ba za a yi masa tasbihi in ya miƙe to ba za ka bi shi ba kawai ka zauna abinka daidai ba za ka yi sallama ba kuma har sai ya yi abin da zai yi ya dawo da haka bayan ya yi dan sai a nuna masa cewa ai ta masa tasbihi saboda ƙari zai yi to sannan sai ya suda sai ku sudan tare amma a wannan gaban ba za ka bi shi ba ko kaɗan ko kuma ya kasance liman ɗin ya yi kuskuren yin sallama gabanin idar da sallah sallah ce mai rakawa hudu misali da aka yi rakawa uku a yamakon ya miƙe kawai sai ya zauna a raka'a na uku aka yi ta masa tasbi shi bai gane mai ake nufi ba har yi ta hiyansa yi sallama alhali akwai sauran raka'a ɗaya a baya to kai ba da ka yi sallaman tare da shi ba da aka yi yana sallaman sai ya ka miƙe idan kuma Allah ya sa masa bayani ya gano ya miƙe to shi kenan ya ci gaba da bin sa haka amma ba da kai sallama ba ko da yayi sallama ballantana kuma a ce yayi sallaman a raka'a na biyu sallan bai raka'a hudu ce da ya raka'a na biyu ya tahiya kawai sai yayi sallama to a lokacin ba za ka bi shi a sallaman ba ka miƙe abin ka sai ka ci ko abin da yake na ragowar rakawoyin sallan ka ina fata an gane don haka dai waɗannan su ne uzurai da idan mutum ya faru da shi wato zai iya bin liman ko dai ya yi jumping ko kuma dai ya biya bashin abin da aka wuce shi din har ya je ya tarar da liman a inda yake kamar yadda ya fi a bangaren ruku'u haka yake a bangaren sujada sai dai abin da ya kamata da jaddadawa shine idan ruku'u ne mutum ya yi kuskure bai yi tare da liman ba to wannan sharaɗin bin liman shine kar ya zama liman din har ya gama sujada na biyu na wannan raka'a kenan idan har ya kasance sai da liman ya gama sura na biyu har ya dago zuwa ga wata raka'a na gaba daman ta wuce maka dole ka haƙura kawai ya zama ka ci gaba da bin sa haka ka biya bashin raka'a daya idan kuma sujjada ne idan sujjada ce to daman da kake da shi naka biya bashin abu da liman ya wuce ka da shi ka har ka je ka tarar da shi a inda yake shine ya zama bai yi ruku'u a raka'an na gaba ba in har yayi ruku'u to maganar daman ta wuce maka ina ba ta fahimci wannan in har yayi ruku'u wannan daman ta wuce don haka abu wani bambanci irnar ruku'u ne liman kar ya zama ya wuce har sujada na biyu in ya wuce dama ta wuce maka ba za ka iya bin sa ba sai dai ka yi jumping ka tare da shi a inda yake haka idan a sujada ne wannan matsalin ya faru da kai baka samu kai tare da liman ba to a lokacin shi ma kana da daman ka yi matukan dai liman bai ruku'u a raka'an gaba ba wannan shine abinda malamai suka faɗe shi na ƙa'ida amma fa duka wannan ana faɗa idan ya kasance bisa uzuri ne bisa lalura ba wai kawai da gangan kana ji kana gani liman har ya ruku har ya dago kana tsaye kana kallo kuma baka bi shi ba wannan mutum baya da wani uzuri kawai mutum ya tsinka sallansa sai dai ya sake sabuntawa sai sake kafaran harama ya bi liman daga inda ya samu liman abun da ya a baya duk sun zube kenan da haka ya zama kamar a lokacin da ya shigo masallacin fara sallan har a yi sallar da shi abun da ya samu sai lissafa shi a matsayin shi ne farkon sallansa wadda kuma aka yi ba tare da ya bi ɗin ba sai ya ɗauka a matsayin cewa shi ne abin da zai biya bashinsa amma ina maimaitawa cewa wannan abun yana zama sai inda uzuri ne uzuran nan kuma kun san suna da yawa ba iya wanda malam ya faɗa ba shi malam abubuwa nawa ya kawo hudu mantuwa uku ya kawo mantuwa ko gyangyaɗi ko me na yawwa ko cinkoso mutum ya rasa yadda yi su bukukun ko ya yi sun dada to ƙari kuma shine akwai mukabbiru saut ma'ana ana cikin sallah kai ba a masallacin kake ba ba a ciki kake yin da za ka rika hango liman ko karkajin sautinsa ba kana amfani da na'uran sauti ne ta hanyar da kake jin liman yanzu ya ruku'u ya dago ya yi kaza ko ana cikin sallah sai aka ɗauke wuta ko speaker ɗin ya samu matsala kaga wannan ai da ka rasa me ake ciki a irin wannan idan haka ta faru kai kana ta tsaye kana tunanin har yanzu liman fa a tsaye yake lokacin da watakila wuta ya dawo sai ka ji ai har ma ya dawo ya ci gaba da karatu to kaga wannan shine sai ka auna da irin abun da muka yi bayani a baya shi ma in har ya kasance ruku'u ne kuma kai baka rusko liman ba sai lokacin da har ya dawo ka ji ya sake yana karanta wata fatiha ai ka san ba za a yi fatiha sau biyu a raka ɗaya ba yana cikin karatun sura kawai sai aka ɗauke wuta kai ka ji baka jin me ake ciki kai kana tsaye dai kana jiran ayi roko kawai can da wuta ya dawo sai ka ji ana karanta fatiha kaga kenan lalle bisa tunanin ka zai baka yanzu har an yi an yi duk abin da ake na wannan raka har an dawo wata raka'a ne haka a lokacin kaga ba daman ka ce ka biya bashin abin da aka tsare ka har ka zo ka riske shi kawai yanzu ka tsaya a tsayen liman ya gama karatun fatansa ka yi amin ɗin ka yi tsoronsa ku ci gaba da sallah allah sau wannan raka an tafiya bashinsa an fahimta haka idan sujada ne ana cikin sujada kawai sai aka ɗauke wata kai baka san me ake ciki ba ba a samu wani da daidai ka ɗaga sauti ana jin me ake ciki ba don haka a lokacin ka samu kanka a cikin rudani kawai ka haƙura ka jira har sai lokacin da bayani ya zo maka ko aka dawo da hutan ko dai wani mai daga murya ya abin nan don ka ji ina ake to daga nan ne za ka auna shin har an je ruku'u a wata raka'a ko kuma in ba a je ba za ka iya sauri ka yi roshin ka tarar da liman ɗin a inda yake in kuma daga an je to ka yi hukunci makanka kawai yanzu ka jira ku ci gaba da a wurin da ka ji allah so ka biya bashin wata raka'a ba a yi da sallah jama'a an fahimci wannan ai wannan kenan abu na gaba shine malam yace mana na'am malam yace ma hukuman ja'atu aqrabun aw hayyatun faqatalaha mene hukuncin wadda kunama tace aqrab aw hayyatun ko macijiya ta zo masa yana cikin sallah faqatalaha sai ya kashe wannan kunaman ko ya tsaya ya kashe wannan macijin to ya hukuncinsa mala ya ce wa man jatu aqrabun aw hayyatun faqatalaha duk wanda yana cikin sallah sai ga kunama ta zo ko maciji maciji ko macijiya faqatalaha sai ya kashe wannan dabban fala shay'a alai ba komai a kansa bai bata masa sallah ba amma sharadin illa an ya tula fi'luhu inda kawai sallarsa zai iya ɓaci shi ne idan wato ƙoƙarin kashewan ya yi tsawo mana biya duka ɗaya ba biyu ba kai ta dukan abun to kaga wannan saboda yadda aikin ka ya waita kuma alhali ba wannan aikin baya cikin jinsin sallah to sai zama ya ɓata maka sallah sallah da ta yanke aw yastadbira alqibla ko kuma hatta kai ma ƙoƙarin kashewan ya sa kama ba ma alqibla baya ya zama ma baka samu baka samu ma daman kallon alqibla ba ka bi ta ta haka ko ta gefe dama ko hagu ko ka juya baya ka kauce wa alƙibla fa innahu yaqta'u to wannan kan tabbas sallar mutun ya yanke da haka idan ya gama kashewa sai ya dawo kuma ya sabuwar sallah ba zai ce ya dora ba an fahimta to wannan shine hukuncin wanda maciji ko kunama suka zo masa yana sallah amma ku sani cewa ba wai iya kunama ko maciji kawai ba wannan a matsayin kamar misali ya bada na abubuwa masu cutarwa da aka ba iya su wani abu da zai cutar yana kana sallah ya halatta idan ya zo maka kashe shi kamar cin naka kana sallah da aka daura goshinka ka mutsike ta ko da kafa ko da hannu misali ba iya su ba duk wani abubuwan da aka san dai kana sallah zai iya zuwa maka to wannan ba laifi dan ka kashe baka yi laifi ba ko ba ba bukatar sai kai wani sujjada na kabli ko ba ade amma dai sharaɗin kamar yadda ya faɗa idan motsinka da aikinka da ƙoƙarin kashewan ya yi yawa to wannan sallada ta iya tsinkewa saboda yadda kashe galta wajen ƙoƙarin magantan wannan matsalar domin abin kamar ya wuce gona da iri to wannan kan sallada ta tsinke sakamakon yadda kashe galtu ka ba da lokacinka da tunaninka wajen kashe wannan dabba ɗin ko kuma har ta kai maka ba wa alƙibla baya ya zama baka ma kallon alƙibla to wannan kan shi ma bayan ka gama kashewa ka zo ka sake sabuwan kabbara harama ka yi sabon sallah da haka idan ɗaya daga waɗannan abubuwa sun faru sai mutum ya sake sallah saboda hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce uqtulul aswadaini fi salah ku kashe wato dabbobi guda biyu a cikin sallah alhayyatu wal aqrab maciji da kuma abin da ya shafi kunama anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira waɗannan dabbobi da al aswadan wadda wato tasniya ne na al'aswad al'aswad baki al'aswadani bakake guda biyu to annabi ya amfani da wannan lafazin ne yana nufin maciji da kunama kuma ko da wani irin launi ne da su ba lallai sai mai kalan baki ko mai kalan ba lallai sai macijin ya zama mai kalan baki kunama ma mai kalan baki ba don haka ko da kalansu ba na baki ba ne in dai kunaman ne in dai macijin ne mutum zai iya kashewa abinda ya sa aka kira su da wannan suna saboda cutarwansu ga dan adam da kuma dafin da suke dauke da shi amma al'aslu abinda yake na asali maciji ne ake kiransa al'aswad da aka sai aka rinjayar da sunan maciji akan hatta kunama tun da abubuwa ne wanda suna dauke da nau'in guba iri daya da aka sai annabi ya hada su a cikin hukunci amma daga ban na faɗa cewa ba wai iya su bane ba duk wani abin da yake mai cutarwa lalle hakika musulunci ya baka dama ko da kana sallah kai kokarin hana cutarwansa gare ka ka kare kanka daga matsalansa wannan yana cewa lalle addinin musulunci addini ne wanda yake mai tsafta kuma mai ba da kariya wa 'ya'yansa da tsara lafiyansu ta yadda gashi nan sallah kake wadda ake bukatan ka tara hankali ka nutsu amma aka baka dama ko da kana cikin sallan wani abu ya zo zai cutar da kai to karka bashi ya cutar da kai da sunan kana sallah lalle ga kokarin kare kanka kai kokarin kashe shi domin samun zaman lafiyanka in ta kai ma ba zai kasu ba sai ka tsinke sallan ka tsinke sallan ka kashe ba kai laifi ba ka zo ka sake ɗora sabuwa wannan kenan abu na gaba malam yace ma hukuman shakka hal huwa fil witri am fi thaniyati shaf'i menene hukuncin wanda ya samu kokonto wajen tunani akan yanzu yana shafa'i ne ko yana wutri menene shafa'i shine rakoi guda biyu da suke gabata kafin a zo a yi raka'a daya da zai zama shine wutri a ka'ida ba a yin wutri sai an yi shafa'i sai an yi shafa'i raka'a biyu ko hudu ko kaza irin wannan nambobin da ya zama hudu a biyu hudu shida takwas har zuwa ashirin da sauran sai zuwa a zo a yi guda ɗaya wadda kuma ita ta zama ot ba ta da abokin gami to shi na ke cewa wutiri kenan to da haka sai mutum ya manta ya sha'afa ya samu shakku shin yana wutirin nan ne a yanzu ko kuma a yana raka'a na biyu na shafa'in da yake yi to ya hukuncin wadda haka ta faru da shi malam yace wa man shakka hal huwa fil witri aw fi thaniyati shaf'i duk wanda ya samu shakku shin yanzu yana witri ne ko kuma yana raka'a na biyu na shafa'i ja'alaha thaniyata shaf'i kawai abin da zai yi shine ya dauke ta a matsayin yana raka'a na biyu ne na shafa'in sa wa sajada ba'da salami sannan idan ya idar da sallan ita wannan shafa'in da ya dauka a cikin ta yake yana idarwa yana yin sallama sai ya sujada bayan sallama mana ba duk kenan thumma autara sannan kuma sai ya kawo cirin daga baya don haka ka'ida daman kamar da muka wuce a baya a ashakku fin nuqsani ka tahaqquqihi a wannan littafin makaranta shafi na 46 yace mana ashakku fin nuqsan ka tahaqquqihi idan mutum ya samu shakku game da rage a sallah yana tunanin yanzu kan raka'a biyu ne ko uku to abin da ake ɗauka shine ɗauka a bisa yaƙini kawai iya biyun yayi sai ya ciko a matsayin wato yanzu ya kawo na ukun kenan da haka duk abin da ka samu shakku a kansa to ya ka ɗauki mafi ƙarancin adadin sai ka yi shi domin ka fita daga cikin kokonto ko da a wanke hannu na alola ne a gabobin alola da ka zo ka saba kana uku uku ne da ka zo ka wanke sai kana tunanin yanzu wannan na biyu ne ko na uku dauka a na biyu ne sai ka kara ɗaya kawai ko da ya zama hudu baka da matsala tunda kokonto ya shiga cikin abu eh ka zo ne kana sallah sai kana tunanin shin wannan raka'an na ɗaya nake ko na biyu ka dauka na ɗaya kake sai ka ɗora akan haka kana cikin sallah ɗin da ka zo wajen sujada bayan ka dago daga sudan sai kake tunanin shin wannan sudan da dago na ɗaya ne ko na biyu ne to ka dauka na ɗaya ka dago sai ka ƙara maimaita wata kar ka dauka wai a na biyu ne don haka ana so a rika daukan mafi karancin adadi domin gudun kada a bi ka bashi da a bi ka bashi gwanda kai ka bi don haka gwanda ka ƙara ya fi a maimakon a ce ka rage ne a shakku fin nuqsani ka tahaqquqihi saboda haka shi ma irin wannan idan ya kasance kana sallah na shafa'i da wuturi sai ka samu shakku akan yanzu kana raka'a na biyu na shafa'inka ne ko kana wuturin ne na ƙarshen to kawai ka ɗauka a matsayin kana shafa'i na biyu raka'a na biyu na shafa'i ne Allah so in ka idar da shi shafa'in sai ka yi masa sujjada na ba'adi sannan daga baya sai ka wuturinka ko da a bisa lissafin daga baya ka gano a shefa a wuturin kake ba wani matsala saboda baka rage ba a maimakon ka ɗauka cewa a wutarin kake ka gina lissafin ka haka kuma ya zo ya zama hakikanin lissafin yadda yake kana shafa'i ne kaga an bi ka bashi kenan don haka abin ga ka'ida kamar da mun ma wuce wannan karatun a baya to amma ya kawo wannan ne saboda kada ɗauka waya iya farilla ne abun yake aiki hatta ana bilbili idan mutum ya samu kokwanton ya yi raka'a ɗaya ne ko biyu to ya ɗauki mafi karancin adadi kamar yadda ya faɗa akan maganar mutune dalili akan wannan shine hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas yace qala sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya samu shakku da kokonto a cikin sallansa falam yadri sai ya kasance bayi da cikakken masaniya a ithnaini salla aw thalathan cewa raka'a biyu yayi ne ko raka'a uku annabi ya bada umarni ya ce falyulgi shakka abinda mutum zai yi wanda ya samu irin wannan kokwantan yayi watsi da wannan kokwantan wal yabni alal yaqin yayi gini akan abin da yake na tabbas na yaqini yaqini shine ma'ana ka tabbatar dai kai daya amma kana tunanin ɗayan ne ko biyu ne to kana da yaqini akan ɗaya kenan yanzu wani menene kake kwanto akan sa biyun idan ko misali kana tunanin biyu kai ko uku kaga kenan ko shiga babu kana da yakinin kai biyu ko kwantanka akan uku ne kai ukun kuwa to sai kai gini akan yakini wanda kake da tabbaci akan lalle kai shi din to ka tsaya iya wannan sai ka doro sauran lissafin ya biyo baya wannan ita ce kaida mu ci gaba malam yace ma hukuman takallama baina shaf'i wal witri sahiyan menene hukuncin wanda yi magana tsakanin shafa'i da wutri bisa rabganwa bisa mantuwa an yi shafa'i aka yi tahiya aka yi sallama to kafin a taso a yi wutarin kuma sai aka yi wani magana ko ka amsa wani zance ko ka amsa wata magana to ya hukuncin wadda ya haka waman ta kallama bai na shafi wal wutri sahiyar ita duk wadda ya yi magana a tsakanin shafa'i da wutri bisa kuskure falashe a alaihi to wannan ba komai a kansa don ka yi wani magana tsakanin shafa'i da wutri ba wani abu wa in kana amidan amma idan mutum ya kasance da gangan yayi kuriha makaruhi ne kayi abin da ba haka aka so ba amma dai sallan ka tayi ba za a ce ka rusa sallan ka ba sai dai shi makaruhi na rage ladan ibada da haka sai ya zama ka samu cikakken lada ba saboda ka raba tsakanin abubuwa guda biyu wanda suke manne a ka'ida na shafa'i da wuturi ka iya yin sa naskan ma'ana a jere amma na da shi shafa'in idan kana so ka yi raka'a biyu ne to bayan kayi raka'a biyun ka na shafa'i sai ya zama ba sai kayi zaman tahiya ba kawai kana idar da sujjada na raka'a na biyun kawai sai ka miƙe ka kawo wuturin ba tare da kayi zaman tahiya kayi sallama ba ka yi su a jone a mammanne haka idan raka'a hudu kake yi kake so ka yi a wannan lokacin ya halatta ka yi raka'a hudun ka a jere sannan kuma ba tare da ka zaman tahiya kayi sallama ba ka miƙe ka kawo cikon ɗaya kun ga kenan kai raka'a nawa a jere raka'a biyar idan raka'a shida kake so kai ya halatta ka kawo wuturin ka a karshe amanne da su ya zama kai raka'a bakwai haka idan raka'a goma da kake yi ya halatta ka yi su a jere gaba daya sai ka ciko daya ka kawo daya sai ya zama kai raka'a sha daya duka amanne da juna a jone wannan duka ya halatta a dai lokacin da kuma ya halatta ka yi raka'a biyu ka yi sallama sannan ka kawo guda daya ko ka yi raka a hudunka a jere su duka yi sallama sannan sai ka tashi ka kawo turin da sabon kabbaran harama ya halatta ka yi raka a gomanka a jere sannan kuma sai ka tashi ka kawo turinka bayan ka yi sallama masu waɗancan raka a goma din don haka kenan a bisa ga ka'ida kamar yadda Allah a cikin alkur'ani ya haɗa su guda biyu washafi wal watr ba haka Allah ya ce ba wal fajri wal layalin ashri washafi wal watr to yadda Allah ya manna su din haka ake so ka yi su a tare ba daidai bane ba ka yi shafa'i kawai ka yi tafiyanka ko kuma ka ce kai kawai iya wutri za ka yi raka ɗaya ka taka tafi a ba a yin haka dole sai biyu sun rigace shi ko hudu ko shida ko wani abu sannan shi ya zama mai bi musu da haka abubuwa ne da suke tafiya tare da juna ta yadda ba a so a raba su da wani magana da haka idan muka zaɓi cewa za mu shafa'i da wutri wanda za a raba tsakaninsu ta hanyar tahiya da sallama kafin a kawo turin a ƙarshe shi kaɗai to nan ne fa ake maganan karka yi wani magana in kai kayi makaruhi amma wannan bai rusa maka sallah ba amma dama idan ya zama a jere kake ai babu kafan yin magana domin duk a cikin sallan kake baka ma tahiya kai sallama ballanta na kai ce wani abu Allah sa ana fahimta don haka ya ce wa in kana amidan idan mutum ya da gangan ne wannan maganan da ake magana a kansa kuriha makruhi ne wala shi alaihi amma ni babu komai a kansa ba za a ce ya rusa wannan sallan nasa na shafa'i da wutirin ba sai dai kawai bai yi abin da ake so ba bai kyauta wa kansa ba da mu dakata nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta raimu a cikin ladan kuskuren mu Allah ta'ala ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk bana kira sallah inda mai tambaya sai ya yi